والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin kuwacewarsa da ikonsa rayuwarmu ta iso wannan lokaci a wannan rana mai albarka wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka cikin littafin wato ashani ila ma'anar qur'an na shek abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka muna karatu cikin suratul an'am za mu tashi aya ta hamsin da shida bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
na'am Allah ta'ala yake cewa Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah Ka faɗa musu ne an hane ni na bauta ma waɗannan da kuke kira min dunillahi baicin Allah ai tad'una ta'budun waɗanda kuke bautawa domin annabi sallallahu alaihi ya ce addu'a'u hiya al-ibada kalmomi ne guda biyu wanda suke nufin juna in an ce addu'a kira to yana daukan ma'ana na al-ibada har Allah madaukaki ya ambata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba saboda a nuna maka kalmomin guda biyu ɗaya yana tsayawa a madadin ɗaya kamar synonyms to haka na a cikin kalamin annabi ibrahim alaihi salam wa a atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya kaga nan duk du'a du'a ya amfani da shi amma gaba sai aka ce falamma atazalahum wa ma ya'buduna ba ce wa ma yad'una ba saboda duk ma'anar guda ɗaya ce to don haka nan ka faɗa musu inni nuhitu ni an hane an hane ni an a'budu alladhina tad'una ay ta'budun an hane ni na kira ko na bauta ma waɗanda kuke bauta ma min dunillahi baicin Allah din qul ka gaya musu la attabi'u ahwa'akum ni fa ban ban san zuciyar fi ibadati ha wajen bautar gumaka ko bautar wani Allah subhanahu wata'ala qad dalaltu idan kenan in har nayi haka na zan fatacce in ittaba'tuha idan hadda zan bi akan wa ma ana minal muhtadin kenan da sai in zan ba cikin shiryayyu ba ba wai ana nuna annabin zai haka bane korewa ne ya nuna matsayin wannan abin bin wani Allah da bauta ko kuma da roƙo roƙo irin wanda ba mai iya amsawa sai Allah misali istigata ce nemi agaji irin wanda ba mai iya yi sai Allah ko ya roƙi wani abu roƙon da ba mai ikon idawa in ba Allah ba to a roƙi wani Allah to wannan shi ma duka an bauta masa shi ya saka ma Allah ta'ala ki ambatawa dangane da gumakan da suke kira in tad'uhu la yasma'u du'aakum in kun kira su nan ana nufi roƙo ne in ku roƙe su kaga a madadin bauta roƙon take zuwa in kun kiraye su ma la yasma'u du'aakum ba za su ji kiran naku ba walau sami'u da za su ji ma a kaddare mastajabu lakum kuma ba za su ansa muku ba sai aka ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar alkiyama za su juya baya da wannan shirkar da kuka yi kaga kenan ashe mujarradin addu'a mujarradin addu'a yana zuwa matsayin shirka a wasu wajaje shi saka masu zuwa kabarin shehunai su roke su wani abu ubbara ne aka je shehu usmani ya baranta daga abin da suka yi insha Allah littafansa sun nuna da tarihinsa shi salihin bawa to akwai salihan bayi da yawa da aka maida aburburansu abin bauta annabawa ma wasu an maida su abin bauta kamar annabi isa alaihi salam to waɗannan duka sun barwanta daga abin da aka yi innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisa to aka su sun barwanta daga irin abin da aka yi amma wanda ya ja ruwa shi shi tsuntsun da ya ja ruwa shi zai buga wanda shi ya assasa abinsa akwai shehunan da su suka dasa hanyoyin nasu na fata suka ɗora mutane akan wannan tafarkin to su in an je kaburburansu a ko'ina ne senegal ne wasu wajaje ne daban aka je to lallai irinsu ne a ranar alkiyama za su barranta daga abin da aka yi wato wa yau malkiyamaci ya na fi shirkikum a ranar alkiyama za su barranta daga abin da kuka yi na shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka gaya musu har ilau wato kaga wannan ya dace kenan da abin da Allah ta'ala yake ambata wa manzansa sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ya ayyuhal kafirun ya ku taron kafirai la a'budu ma ta'budu ni ban bautawa abin da kuke bautawa dan an hana wala antum abiduna ma a'bud kuma ba ku yadda kuna bautawa abin da nake bautawa ba shine Allah kadaita shi kunki wala antum abiduna wala ana abidun ma abattu kuma ni ban zan mai bauta abin da kuke ba wala antum abidun ma abud lakum dinukum waliya din ku sani addinin ku daban ni ma ina da addini na don haka ba zai taba yiwa a garwaya abubuwa biyu ba bautar Allah da bautar wani Allah to sai Allah ya ce ban su alalillahi dinul khalis shi ubangiji bauta tsantsa yake so tasa kawai ba so bane a kullum mutum ya gwama bautar Allah da ta wani Allah to Allah baya so cikin hadithul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace ana aghna shuraka'i an shirk man ashraka ma'i ghairi tarattu huwa shirka ni wadatacce ne a duk wata tarayya da za a hada akan wani abu ni wadatacce ne bana hada tarayya da wani duk wanda ya hada tarayya da wani akan wani abu Allah ya ce tarattu huwa shirka ni zan bashi da abin da ya hada ni ban bukata haka shi Allah yana son bauta ne tsantsa kaga kenan da aka ce lakum dinukum waliya din ta dace da wannan qabbalaltu idan wa ma ana min al-mumtadin kenan idan mutum ya bi soye soye rayuka na waɗansu wajen bautawa ko kiran wani Allah subhanahu wata'ala da zimmar wai shi ma zai iya yin wani abu wallahi suna yi je kabarin Husaini ayi sujuda je kabarin Ali bin Abi Talibin a yi sujuda ‘yan shi'a kenan, a je Senegal a yi sujuda a gabaran Inyas da waɗansu danginsu har kuliyar sama a farko ta ce. Duk irin waɗannan abubuwan shirki suna yi, eh ƙasashen magarib nan sulayi morocco bautar shegunai kaburbura neman tabaruki duk ana yi wasu su tafi sokoto duk irin wannan abubuwan bauta ma wani allah ne akwai waɗanda su suka jawo abin abin zai shafe su akwai waɗanda su basu san an yi ba a kiyama za su barwanta kuma Allah ta'ala zai kubutar da su domin ba su bi wannan tafarkin ba kul ka gaya musu inni ala bayyinatin min rabbi ne fa ina kayan wata hujja ne daga ubangiji na bayyinatin ai bayanin hujja kenan min rabbi daga wajen ubangiji na wa kadzabtum bihi alhali kuma ku kun karyata game da abin da nazo da shi na hujja kun karyata game da shi ai bi rabbi kun karyata game da ubangiji na ko kun karyata game da hujjar da nazo duk guda biyun sun aikata bihi din ya iya komawa wato min rabbi wa kadzabtum bi sai zamanto kenan wato ya koma yarju ila adrabi mazkur to sai zamanto bi rabbi kenan kuma ta iya yiwa ya koma zuwa ga asalin jigon abin da ake magana a kansa wal inni ala bayyanati haidu ashraktum a yayin da kuka shirki da Allah subhanahu wata'ala ba indi ma tasta'jilu nabi ku sani abin da kuke neman gaggawar tasa ba a waje na yake ba min al azabi na azab sukan yi kalubale wai in har da gaske ne abin da kake faɗa to sun ƙi imani yi musu azabar mana ko kiyamar ta zo a musu kaza ɗin da irin waɗannan ababe wanda ikonsu a wajen Allah yake to wai su sai su faɗa haka kamar yanzu mutum ne ya aikata laifi sai wani ya masa nasiha ce kaga wannan abin ba shi da kyau kuma nassi ya nuna mai aikata kaza idan bai tuba ba wannan abu yana iya sabbaba masa azaba sai ka ji mata ya ce sai ka saka shi a wutar idan kai ne mai wutar ana faɗa kowa mana sai ce a sa shi a wutar mana idan wutar mal nasi ba ka gaya masa amma ya ce a sa shi a wutar mana in kai ne mai sa a wutar a ba shi ne mai sa a wutar ba nasi ne ya zo ba dai daga wajen Allah ko daga wajen manzon Allah mai isarwa ko bai isar ba shi ne ikon yake hannunsa ba ma isar da sako ne kaga duka wannan magana ce ta kuskure kamar misali an mai da magana ne zuwa ga Allah ai duk lokacin da bawa aka ja masa nas aka nasabta magana zuwa ga Allah aka nasabta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kamata ya ce mutum ya rasula saboda girman Allah din da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne suke gaya wa manzon Allah ya zo musu da azabar mana sai Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ma indi ma tasta'jilu na bihi abinda kuke neman gaugawar tasa ba waje na yake mana azaba inil hukumu kusani hukunci ko bai zamba cikin wannan fi zalika wa ghairihi imma jawowa azaba ko wani sa illa lillahi face ga Allah kawai in dinnan lin nafi ne korewa ne aka yi ai babu wani hukunci inil hukmu inil hukmu illa kaga korewa ne nafayi ne a nan wajen illa din nan kuma wato lil hasr ne wal qasr bi ma'ana kaman a ce ai hukunci yana nan ne mahsurun wa maqsurun bayna yaday Allah ta'ala yanke hukunci a wajen Allah kawai ko a nan duniya idan mutum ya yanke hukunci a kayan wani abu to alal hakika ba shi ne hukuncin ba ya wanzar da hukunci ne na Allah da manzansa ko ne shari'a idan yanke hukunci ba hukuncin kansa ya ba hukuncin Allah ne inda na Allah ne mun gane ko hukuncin Allah ya Allah ne ya ce a yi kaza idan kaza ya faru a yi kaza to sai mutum ya yi ba kai ne idan farawo ya yi sata aka kama shi da dukkan dalilan ƙara'in da suka nuna cewa e da niyya ya yi sata kuma ya keta hirzi kuma ya kai rubo dinar fasa'ida alƙali ya ce a yanke masa hannu alal hakika yanzu ra'ayin alƙalin da yake hannu ba ra'ayin alƙali ba ne ya wanzar da abin da Allah ya hukunta ne ashe asalin hukuncin ya koma zuwa gaba zuwa ga Allah ne to shi suka ba a yin hukunci sai da abin da Allah ya ce hukunci asali na Allah ne subhanahu wata'ala ba ra'ayin mutum ba ne to nan wannan aya tana nuna cewa dukkan hukunci ga wajen Allah yake a hukunta waɗannan halakakku ne a kawo karan kutsa ta halaka su ko a tsage musu ƙasa su fada Allah ne mai yin wannan hukuncin ba mutum ba ba annabi ne yake hukuncin ba Allah ne yake hukuntawa ballantana su ce annabin yayi kamar yadda fayyacewa abin da ya halatta da wanda bai halatta ba hukunci ne ba annabin ne yake yi na raɗin kansa ba Allah ne ya ce masa a ce kaza sai ya faɗa kaza dai ne kaza halal ne sai a faɗa kaza haram ne sai a haramta قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها كاجا أنجن جنا زوا دو أمجيز إن الحكم إلا لله الله شيني يكي سنيا حكمتي باوي دان أدم يكي سنيا حكمتي shi saka annabi yaqub alaihi salam lokacin da ya gaya ma ƴaƴansa da yace idan za ku shiga masar kar ku shiga la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa kar ku shiga ta kofa daya ku raba wannan shiga ta waccan kofa wannan shiga ta waccan kofa daban-daban to sai yake nuna musu wannan kan ba wai doka ce daga Allah ba eh illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha ma kana yughni anhu min Allah shay'an illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha ba zai wadatar musu da komai ba in sun yi haka yakubu ne yake son su haka babansu saboda hikima shi kuma na zamantakewa yana nema musu kariya ne daga wajen Allah saboda kyawawan mutane Allah ya musu halitta mai kyau ‘ya'yan annabi yakub so idan suka zo a hallarai kamar lu'u-lu'u za su shiga to duk wani wanda ya hango su a cikin garin masar za su yi attracting ɗinsa don kambun baka kare same su idan suna hallara gara ce dan ɗaya ne an ga wannan ɗaya ya bata a rububi wancan ma ɗaya sai ka duba yara su su kaza kyawawa haka ko ba ka bane to shine to a nan wajen sai yake nuna musu inil hukumu illa lillahi ku sani ba mai yanka hukunci fa hukuncin ya zama dole sai Allah ni yanzu na gaya muku wani abu ne da ni nake so ku yi kawai amma ku sani ba wai yanka muku hukunci ne domin ba mai yanka hukunci ba Allah ba shi da ya faɗi wani ne kamar mu ne misali a ce akwai misalul ijtima'iyya a cikin zamantakewa akwai majalin da Allah ya bar mana wa sakata an ashiya rahmatan lakum min ghayri nisyan a karkashin sa ake samun misalul mursala wadansu abubuwa ne za a sanya na hukunce hukunce don ya kyautata zamantakewa wanda musulunci ya ba mu dama amma kuma ba wai an ce hukunci ne in ka saba ka saba ma Allah ba akwai irin wannan kai ma gidanka kakan sa har ko ko ba haka bane eh ce daga yau kar a ƙara yin dan wake da safe sai da rana a hukunci ne kai ma kai kai ne shugaba a gidan kar a ƙara cin dan wake da safe kai ne ne kawo to kuma idan aka yi dan wake kai aka saba ba Allah ba mun fahimta sai a nemi yafiya a wajenka eh in an yi da gayya ne to abin zai iya tafiya ya tafiya ta fito wata ma'anar kuma ya zama Allah aka sabawa saboda kai kana da ikon ka bada hukunci an ce a maka da'a wallahu ta'ala ala to nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu cewa inal hukmu illa lillah ku sani hukunci bai zanga kowa ba sai ga Allah subhanahu wataala idan mutum ya hukunci ba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yanka ba mai matsayinsa na kafiri azzalimi fasiki wa mallam ya hukunta ma anzalallahu wa la yahum al-kafirun wa zalimun wa fasiqun wasu malamai sun ce duk abu da ya kamata da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce abu ɗaya ne aka faɗa alkafir alzalim alfasiku duk siffa ce ta mutum ɗaya mun fahimta wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya ce ba sun kasu kashi uku sun kasu kashi nawa kashi uku in ma ya zama to kafirun hukurun akbar ko ya zama to kafirun hukurun asgar wa huwa mujasiyan in ma ya kasance muhqiqun ya danganta dangane da yadda ya fuskanci hukuncin da kuma yadda ya tafiye sa mutumin da ya san cewa hukuncin hukuncin hukuncin Allah ne Allah ne ya hukunta kuma yana sane cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya hukunta amma sai yake ga wannan hukuncin ba dole ba ne ya san Allah ne ya hukunta amma sai daga cewa ai ba dole ba ne ko kuma ya tsammata hukuncin ai kana da zabi ko dai kai na Allah din ne ko kai na wani matsayin sa kenan to wannan kafirci ya san hukunci na Allah ne ba ya jari ta bai na san hukuncin na Allah kuma ya san matsayin hukuncin Allah dama matsayin musulmi ya san wajibi to amma sai yake ga cewa hukuncin na ba dole ba ne kwata kwata ma ba wajibi ba ne shine ai ba dole ba ko kuma ya ga mutum mukhayyarun ne in ma ya bi wannan hukunci ko kuma ya bi wani nasa daban ko ya son zuciyarsa duk matsayin su ne to wannan kafirci ne duk wanda ya fuskance shi haka to a matsayin kafir shi ne waɗancan ayoyin da wanda an faɗa su wata bayi da suke bishara kamar yadda wasu malamai suke bayani a kan isa ciki akwai a shekini da da sa'ad a cikin malamai muhasirai akwai kuma a cikin magabata wanda suka faɗa hakan dama قال له انا المؤمنين اولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون domin can a ƙarshe Allah ce afa hukumar jahiliya ce hukun kenan kaga ka bi wani hukunci ne ba na Allah ba shine kake ga daidai na Allah ba daidai ba a wannan waje mutum ya zama kafin kafin kai mutumin da ya hukunci ba hukuncin da Allah ta'ala ya ba amma yana ga cewa hukuncin Allah din shine daidai kuma hukuncin Allah wajibi ne kuma shi yanzu da ya yin hukuncin Allah ya aikata laifi kuma Allah zai iya masa azaba amma dan san zuciya kawai sai hukunci da wani Allah to wannan kafiri ne amma kufrun asgar khairu mukhrajin an billah bai fitta shi daga musulunci ba amma ya zama tantirin fasiki mun gane ko ya aikata kaba'ira min kaba'irul hudur ya san hukuncin haka Allah ya faɗa kuma shi wajibi ne babu zabi amma yanzu shi ya zabi ya aikata wani abu daban kamar misali mutumin da aka ce sallah ne sai yake sallah amma ya san sallah wajibi bai zama kafin mun gane aka ce ba da zakka yake ba da zakka ya san kuma zakka wajibi ne ce wajibi ne ka san hukuncin wanda bai ba da zakka yana sai ya sani kawai amma shi yana san kudin sa ne bai zama kafin ba amma ya zama fasiki fasiki ne ya aikata kafirci kufrun asgar nau'i na uku kuma dangane da hukunci da gairu ma an sabunna shine wato mutum yana lalimin hukuncin yana ta ƙoƙari na ƙoƙarin ganewa menene abin da Allah din ya ce ya nemi ilimi ko yana neman ilimi yana kokarin bincikowa menene hukuncin Allah din sai kuma ya fada gurbin da ba nan da hukuncin Allah ba sai aikata wani abu a bisa zatonsa wannan shine hukuncin Allah alhali ba shine hukuncin Allah to yanzu wannan shine sunansa muhdiu shi kuskure yayi shi la mu'akhadata alayhi babu laifi a kansa wato mujtahidi ne da ya ijtihadi kuma a ƙarƙashin salon da ya dace ijtihadin ba wai kawai dukake ba dama yana kokarin ɗaliban inda hukuncin Allah din yake ta hanyoyi na kalmar ma'arfa kuma sai ya samu kuskurewa ya aikata wani abu wanda ba shi ne ba kamar wannan yawa cikin magabata sun yanke hukunci a irin wannan janibi to wannan mutum sai ya zama to a muhqiqun ne shi babu laifi a kayan sa wallahu ta'ala alam malamai da yawa sun yi bayani a kayan waɗannan ibn kamil jawziya yayi bayani cikin madamu salihin haka nan kuma ibn al-izz ibn abd al-izz al-hanafi shi ma a cikin sharh al-tahawiyya duka ya aiwatar da irin waɗannan bayanai da waɗansu malamai malaman Allah ta'ala alam Allah shi da Tuna annabi yake ce musu ina hukmu illa lillah don a tastance musu san yadda ka'ida da tauhidin musulunci yake mutum baya hukunci shi ɗaya ko manzo ne ba hukunci da kansa yake hukunci ne daga wajen Allah shi yasa Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in ma dai zamanto an gaya masa hukunci ne wani cikin wahayi wahayin da aka kawo masa ta wasiɗan jibril ko ya zamanto hukunci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa masa ya rusar da shi shine wanda yake zuwa a cikin hadisai to waɗannan duka su ma hukuncin Allah ne da haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci to wannan hukunci shi ma hukuncin Allah ne domin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin hukunci da rakin kansa sai dai hukuncin da Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ce ya kusu haka Allah shi ne ke labarta mutum da yake tabbatacce na gaskiya ay yaghfir wa yaqulu al-haqqa wa huwa khairul fasirin Allah shi ne mafi alherin ai alhakimin masu hukunci alfasl wato shi ne rarrabewa a fayyace abubuwa wato hukunci ke Allah zai aiwatar da wannan a ranar alkiyama ai ya kabi bi ko aka ce wa huwa khairun fasili ya kusu ya ka so ya kuku ya kukun hakka ko ya kabi hakka ya kabi hakka shi ne da dai wato Allah ta'ala yana yin hukunci da gaskiya ko kuma ya kusu haka yana ba da labarin da gaskiya wa huwa khairul fasirin domin shi ne mafi alherin masu hukunci ai al-qada haq Allah shi ne mafi alkhairi na masu hukunci na gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-qadatu taraka al-qalai masu yanke hukunci kashi akwai alƙali ƙadin harkar haka alƙalin da ya san gaskiya kuma yake yin aiki da ita a duk da ce alƙubatu talata sai ce ƙadiya ne fi nar wa wahidin fi janna nau'i guda biyu yan wuta ne nau'i ɗaya ne da alƙali akwai alƙalin da ya san gaskiya kuma yake hukunci da gaskiya a duk da ce wani ɗan alƙali akwai alƙalin da ya san gaskiya baya hukunci da ita ta wuce akwai alƙalin da bai san gaskiyar ba ma ba zai hukunci shi ma da wuce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su a cikin hadisi don haka lallai kaga hukunci abu ne wanda yake wajibi a san shi kuma a yi tsayin daga wajen aiwatar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce domin hukunci nasa ne idil hukumu illa lillahi ce saka Allah shine qadir qubat idan ne qadir qubat al qadir qubat al qadir al qadir Allah shine al qadir qubat al qadir al qadir akwai malaman da suka ce ba daidai bane an ka kira mutum qadir qubat domin qadir qubat su suna ga cewa Allah shine qadir qubat shine wanda zai reviewing din shari'ar da masu hukunci suka yi a na duniya. Masu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna wa mutane cewa hukuncin da aka yi a nan duniya idan har an samu baudewa a cikinsa to ba shi ne fa'idar hukunci. Na Allah shi ne fa'ida. Shi kansa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambata ya ce, In ba kun taktasimu da ilayya kuka kawo ƙara waje ولعل احدكم الحد بحجته من صاحبه ta iya yi wa ɗayan ku sai ya zamanto ya fi iya tsara magana a kan abokin shari'arsa ni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ni kuma ina amfani ne da abin da kuka bayyana mini na hujja wanda yayi bayani ya bayyana hujja sai a fada gaskiya gare shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda zakin bakinsa ya saka aka ga shi ne mai gaskiya aka ba shi gaskiya aka ba shi haƙƙin ɗan uwansa to ya sani cewa wuta ne na yankan bashi in yana so ya karba in yana so ya bari kuma yasa aka ce wuta ne idan ashe a ranar alkiyama hukuncin za a sake shi manzon Allah ya yi amfani a nan duniya alƙali ya zo sai wannan ya kawo hujja hujja sai ta bayyana akan cewa wani ne da gaskiya alhali ba shi ne gaskiya da ba ba shi kuma alƙali ya amfani da abin da ya bayyana masa a bisa tsari na shari'a kuma sai ya ba shi gaskiya to a nan duniya ne zai hora amma ranar alkiyama kuma za a fasa mai al'amarin zai juya gaskiyar za ta koma ga ma'abucin ta shi kuma wancan a kama shi alƙali ko ba kama shi mutum ya yi aiki da abin da ya bayyana kun gane ko kuskura shi ne mutum ya yi shari'a ba tare da ya santa ba amma ya bi hanyoyin da ya dace duka ababen da ake bukata a kawo na gudanar da shari'a duk sun bayyana gaskiya sai ta nuna ta wane ne alhali rufa rufa ya yi wani alƙali ya kubuta amma shi bai kubuta shi suka Allah ya ce ya kusur haƙƙa shi zai labarta batu na gaskiya a kiyama ko kuma ya kabil haƙƙa Allah shi ne zai hukunci tabbatacce da gaskiya ko khairul fasirin Allah shi ne fi alherin masu rabewa bayani daki daki ko masu rabewa hukunci kul ka ga ya musu to an indi ma tasta'jiluna bi da fa a ce abin da kuke neman gaugawar sana azaban nan hukuncin a hannuna yake da kudi al'amur bai ne wa bai na kuma ai da an gama kome da an gama hukunci tsakanin da an wa ajiyar hula kuma askari sai da gaggauto da azabar ta fada kan ku da huta da kudi walakin na muhim da ruwa amma a wajen allah yake wallahu a'lamu bil zalimin kuma allah shi ne mafi sani game da azalimai mata yu'aqibuhum wanda lokaci ya dace ya musu azaba kaga wannan ana gaya wasu abu jihar suna nan a raye su mutu wata gina rabi'a duka suna nan a raye allah ta'ala ya ambaci wannan kaga wallahu a'lamu bil zalimin allah shi ne mai sani game da azzalimai sai aka musu jinkiri kuma babu wani dadewa allah ta'ala ya hukuncin a kayan su a yakin fada suka mutu a wadatance aka watsa su a cikin rijiya iyalan su ko ganin su basu ba wata matacciyar rijiya aka watsa su a ciki su da yawa a wadatance yara suke wasan kura da su suka kashe musamman kama abuja fir'aunu hadhihi al-umma haka annabi ya kira shi fir'aunu hadhihi al-umma fir'aunan wannan al'umma kaga fir'aunu ba dan arziki bane haka abuja Allah ka shirar da hanyar da ya ce Allah ya ce
wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا هبة ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرهتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم هفظة حتى إذا جاء أهدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء آدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
نعم الله تعالى يجي wa indahu a wajen Allah subhanahu wata'ala mafatihul gaibi mabudan gaibi suke mabudan gaibi yana wajen Allah subhanahu wata'ala khaza'inu wato taska ta gaibi a wajen Allah subhanahu wata'ala take awi turuqi almuwassilatu ila ilmihi kuma hanyoyin da za su kai zuwa ga sanin gaibi ba wanda ya tsinkaya sai Allah ba fa wanda ya san abin da ke cikin lauhin mafusin banda Allah kuma na Allah ya rubuta abubuwan da duk zai kasance mala'iku ba su isa zuwa kusa da lauhin mafusin Allah ne yake ambata wa mala'ika Jibril saƙo shi ne yake isar da saƙo zuwa ga mala'iku ma da za a aiwatar da abubuwa mala'ika jibril shi ne ɗan saƙo na ubangiji in ma zuwa ga mala'iku in ma zuwa ga mutane sannan akwai waɗansu manzannin amma shi ne kwamanda to don haka ba wanda ya san abin da ke lauyin ma musulman da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce wa inda huma fatihul gaibi mabudan gaibi baki daya suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce wa ma kana Allah da yutla'akum alal ghaibi walakin yajtabi bi rusulihi ma yasha Allah ba zai tsinka yadda ku akan gaibi ba amma yakan zabi waɗanda ya so cikin manzanninsa sai ya gaya musu wani abu na gaibi eh kamar da ya ce alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzanni ma'ana sai ya yardance ba wai ana nufi akwai wanda bai yarda da su ba sai manzanni waɗanda suke yardattu a wajen Allah Allah yana son kayar da su akan labarin gaibi na yi bayani akan labarin gaibi ko wani an gaya mana ya zama ilimi eh lokacin da ake gaya manzo to ya zama ilimi sai isar da shi zuwa ga mutane domin a ja su zuwa ga yadda da ubangijinsu to Allah subhanahu wataala shine yake da ilimi na gaibi mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san waɗannan mabudan ilimin in ba Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya ce wa hiyal khamsatu wasu abubuwa guda biyar ne Allah ce fi kawai ta'ala waɗanda suke cikin faɗin Allah madaukaki inna Allah inda ilmu sa'a al-aya kamar wa al-bukhari kamar yadda zo a cikin hadithin bukhari gashi ne ya kawo shi ƙasa Imam Bukhari ya kawo cikin sahihinsa daga da Ahmad ibn Hanbal shi ma cikin Musnad daga hadisin Abdullah dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi waɗansu abubuwa guda biyar ne da Allah ya zayyana wanda annabi sallallahu alaihi ya zayyana inda Allah ta'ala ya ambata wato inna Allah indahu ilmu sa'a cikin suratul Luqman إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله مدوكي يتشي إن الله عنده علم الساعة الله تعالى أوجنس علم القيامة يجي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي في كتابي لا يجليها لوقتها إلا هو سيشي أي سبحانه وتعالى ba wanda ya san lokacin tashar kiyama babu wanda ya sani la malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala ayyu ahadin ba wanda ya san tashin alkiyama yaushe za ta tashi sai Allah shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam malaika jibril shugaban mala'iku zababbe cikin mala'iku ya tambaye shi akhbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu an habi adam min as ni da kai duk ba mu sani ba ba wanda ya sani to Allah ne sai yaushe alkiyama za ta tashi sannan ya ce wa yunsul gaifa Allah subhanahu wata'ala shine yake saukar da mai ruwan sama ba wanda ya san saukan ruwan sama da gwargwanon ruwan sama in ba Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa malu naziluhu illa bi qadarin ma'lum mu ba ma saukar da ruwan sama sai da gwargwado wanda yake sananne bi qadarin ma'lum gwargwadon kwayar da za ta sauka idan ya sauka gwargwadon abin da zai ƙara tashi daga ƙasa mai sama Allah ta'ala ya san wannan bi qadarin ma'lum bi qadarin ma'lum scientists sun nuna cewa ruwa idan aka saukar da idan ruwa ya sauka ruwa daga ƙasa da yake evaporating sai tashi ya tafi sararin sama bayan da suka yi sai forming clouds gwargwadon abin da ya tashi gwargwadon abin da yake sauka to kaga ba wanda ya san me gwargwadon abin da ya tashi me gwargwadon abin da zai sauka ba wanda ya sani in banda Allah duk ruwan da zai sauka Allah ta'ala shi ne ya san me bai sauka me bai tashi idan har wani ya yi maka shishigi ya ce za a yi ruwan sama a waje kaza ruwan zai yi yawa ruwan zai yi kaza zai yi kaza sai ya faɗe shi kawai kai tsaye qat'iyyan cewa haka abin da zai zai kasance wasu malamai suka ce in musulmi ne ya zama kafin. sai dai ta allaka shi da mashi'a ta ubangiji duk ilimin da ya nusar da kai ba za ka faɗe shi ƙata'an cewa haka abin yake yanke Allah ta'ala shi yake da wani amma idan mutum misali waɗansu sabubba ne na ilimi waɗanda shari'a ta yadda da shi ya nuna cewa za a samu ruwan sama sai ya bibiyi irin waɗannan alamun sai ya ce za a samu ruwan sama saboda idan kaza da kaza da kaza ya faru adatan akan samu ruwan sama don haka muna tsammanin za a samu ruwan sama da ikon Allah to wannan ya kubuta mun gane ko ya yi amfani da waɗansu alamu ne na ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ya sanya wa mutane wasu alamomi da suke iya gane hanya a nan ƙasa alamat zaka ga tsibiri zaka ga jigawa zaka ga kogi kwazazzabo wani katon dutse wani bishiya da makamantan irin waɗannan ko kaga yanayin ƙasar ta canza nan tsakuwa ne na rairayi ne alamu ne a ƙasa waɗanda suke nusar da kai yanzu ka je ka wani waje kana samun nusarta sai kuma Allah ta'ala ce wa bin najmi kuma dangane da taurari hum yahtadun su mutane suna samun ganewa abu nan ana nufin ganewa hanya ne wato idan suna yin tafiya akan tudu alamun da za a maka sai ka in ka je kan jigawa ka gangara jigawan nan ka dan yi ta gefen dama to za ga wani kwazazzabo hangowa wata katuwar bishiyar kuka in ka je gindinta za ka fita waje kaza akwai kaza ka san irin haka ake kwatance ko to su ne alamat da daddare kuma fa kana cikin teku ta yaya za ka gane sai tauraruwa sai aka ce wa bin najmi hum ya tabi game da taurari za ka iya ganewa hanya to malamai suka ce game da taurari za ka iya gane wasu alamu ko a cikin aljanku za ka iya gane wasu alamu amma kacca ka ta'allaka waɗannan ababen duk abin da zai wakana kar ka kuskura ka ta'allaka shi cewa taurarin ko waɗannan abubuwan da ka gane na ilimin su suka yi tasiri a wajen gudanar da shi hadithi ya inganta cikin abi dawud hadithi wanda ya zo daga zaid ibn khalid al-juhani zaid ibn khalid al-juhani sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana salla ta asubahi ala ithri sama'in bil hudaybiyya صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية الصبح على إثر السماء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana jagorancin sallan asubahi a Hudaybiya mamakon ruwa da aka yi an tashi da mamakon ruwa da aka yi da aka yi da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tadaruna ma za kala rabbukum mun ka san mai ubangijin ku ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne sa qala sai annabi ya ce ubangiji ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bi kawkab mu'minun bi wa kafirun a cikin bayina yau waɗansu sun waye gari wasu suna imani da ni wasu kuma sun kafirce mini annabi ya ce Allah ta'ala ya ce man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawkab duk wanda ya ce tauraruwa kaza da tauraruwa kaza ita ce ta mana ruwa to ya wayi gari ya kafirce mini yana imani ne yanzu da taurari wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati wanda ku yace an mana ruwan sama ne da falalan Allah da rahamansa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab to wannan shine wanda ya imani da ni ya kafirce mata taurari to idan ka hada misali irin wannan hadisi da can da Allah ta'ala ya ambata cikin suratul nahl wal alamat wa hum wa bin najmi hum yahtadun sai malamai suka ce kenan ashe amfani da taurari ko amfani da yanayin falaki a ambaci wani abu ko a gane wani abu da zai iya faruwa ya kaskashi ko wanda ake ce da shi ilmun taysir akwai ilmun ta'thir علم التيسير علم التأثير دفع wanda yake ilmin ta'athir wanda yake ilmin taysir shine ababen da ke faruwa waɗanda ilimi ya nuna kuma shari'a ta yadda da shi adatan akan ga idan kaza ya faru to kaza yana faruwa mun gane ko yanzu misali mutane sukan gane idan ruwan sama ya yi kusan zuwa ko ba haka ba da dai ana ganin shamuwa yanzu ban san ina take ba da ana ga shamuwa kuma sannan akwai iskar bazara kai ba iskar bazara kadawar iska kan idan iska ta juya wannan gefen sai a ce sanyi ya fara ko manomi wanda ya goge a noma idan iska ta kada can zai ce a ruwan sama ya katse yanzu kan zai wahala kaga an yi ruwan sama sai ikon Allah ba haka ake faɗa ba to kaga an ta'allaka shi da ikon Allah wannan shine ake cewa ilmun taysir a ƙarƙashin sa ne zaka ga masu ilmin falaki sai su dinga dubawa su auna a abin da suke gani yana faruwa adata in kaza ya faru da kaza to yawanci akan sami yanayi ya zama kaza to wannan ma sai a ta'allaka shi da mashi'a ta ubangiji to wannan shi ba laifi bane in ji malamai ilmun taysir wanda yake ilmun ta'thir shi ne wanda yake laifi wanda mutane za su ta'allaka aukuwar wani abu a ƙasa da aukuwar abubuwan da yake wakana cikin falaki taurari da ko abin da ya kama da haka a ce idan kaza ya faru idan kaza ya faru lalle za a yi kaza su faɗe shi ala waje abin abin qata'i ma'ana su faɗe qata'iyyan to wannan shi ne ilmu ta'zir kafirci ne shi wannan kafirci ne a ta'allake da shi ne ma malamai suke sanya hadithin ummu hajjin mu'mini wani imam bukhari ka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arwafan aw kahinan wanda ya je ma boka ko ya je ma dan duba to annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ce an shafe masa sallar kwana 40 ba ta gaskata shi ba zuwa kawai sallar kwana arba'in ta lalace babu ita in ya gaskanta shi ba ya kafirta a wata waya duka waɗannan yana daga cikin shishigi a ilimin gaibi na ubangiji wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamu ha illa huwa wanda ya san su sai shi daya wa ya'lamu ma fil barri kuma Allah ta'ala yana sanin abin da yake wakana ai ma ya hadufu fil barwi abin da yake faruwa akan tudu alkafar kenan wal bahr da kuma cikin teku kan tudu da teku alqura allati ala al anhar garuruwan da suke kayan tekuna kamar tsibirai awil barwi wal bahar ko kuma ana nufin kan tudu din kansa wal bahar da kuma cikin teku al ma'rufan da waɗanda da aka sani wa ya san abin da ke faruwa akan tudu in ba Allah ba wa ya san abin da ke faruwa a cikin teku in ba malacin teku ba sai Allah an kyankyashe wannan kifin wannan kifin ya haɗe wancan abubuwa da gasa halittun da suke cikin teku sun ninka halittun da ke kan tudu nesa ba ba kusa ba kamar yadda tekun ya yi ninkin tudu haka halittun da ke cikin teku suka yi ninkin tudu ba kowace halitta aka sani ba a cikin a cikin a cikin teku kuma komai aka sani daga yan teku to Allah shi ne san me yake faruwa a cikin teku yanzu ba fi shekara shekara talatin zuwa arba'in oceanographers suka gane cewa ashe teku teku ko wancan manyan teku su atlantic pacific india ashe su waɗannan tekun igiyar ruwan su kala biyu ce akwai outer wave akwai inner wave can ƙasa ƙasa ƙasa ƙasan teku wanda ba a cika zuwa ba ashe yana da igiyarsa daban sama shi ma yana da igiyarsa daban duk yadda kaga teku yana hauka a saman da yana hukkawa yana kaɗawa wani waje to a ƙasa kuma yana kaɗawa opposite direction haka Allah ya sa kamar yadda ya kawo teku guda biyu ko haza albun kumatu wa haza min kulkujaj waje ala bai na kuma barzakhan wa hijirar mahajura teku ne gashi kala biyu sun haɗe sun haɗe amma kuma su garwaye ba wannan yana kaɗawa gefe da wannan yana kaɗawa gefe da kuma amma haɗe suke ba kuma za ka yi swimming daga cikin nan ka shiga nan a haɗe suke a ido amma a zahirin ko ba a haɗe ba kuma kalar ruwan su ma ya bambanta ɗanɗanon ruwan ya bambanta to in ban da Allah wa zai wani don Allah teku ba wai wani abu da ruwan cikin kofi ba teku ba teku ne a Mediterranean ne wannan ruwan gashi tana wannan ruwan gashi tana a haɗe suke suna flowing amma kowanne yana flowing differentin kuma sannan ba su garwaya ba amma kuma a haɗe suke ba wani abu a tsakaninsu in ban da shamakin da Allah ya sa wanda kai baka isa gani ba wajen haka bai da kuma barzakha ya sanya wani shamaki a tsakaninsu wa hijiran mahajura da wata kariya mai tsarewa da ba za su haɗu ba kai baka za ka gani ba in samarin ne zai ratsa ta nan ya wuce ba zai ji komai ba ko jijjiga ba zai yi ba in kifi ne a guje zai shiga ta nan in ma mai swimming ne a guje zai shiga amma kuma inda ba su haɗu ba liman da Allah zai wani to Allah yana sayar da duk abin da ke tudu yana sayar da duk abin da ke cikin teku Allah shi ne mai wannan ilimi wa ya alawa ma fil barri wal bahr لأن الأرض هي مجموعه ما domin ƙasa ita ce wanda ta hallaka su baki ɗaya ai ajaibiha ababen mamakin da ke kan tudu da wanda ke cikin teku duka ba su fita daga ilimin Allah ba Allah ce wa mata su kudu ne warakati dan a nuna maka ilimin ubangiji ganye ganye a cikin bishiyoyi ka duba bishiyoyin da ake da su a duniya ganye ya bushe ya faɗi ko wani dalili ya saka ya faɗi ko wani ya jijjiga bishiyar ya tsinke ta ko wani ƙwaro da ya tsinke ta da ranta ta faɗi babu wancan da za ta faɗi a lokacin da za ta faɗi in la ya'lamu hafa ce Allah yana sanar da ita ganyen ganye idan zai faɗi Allah ya san farkonsa ya san lokacin da ya faɗi ya san me ya san farkonsa kuma ganin damarsa ne ya faɗi ba abin da Allah ya san to me zai koyo wa ubangiji wala habbatin fi zulumatil ardi ƙwaya da take cikin dukkan ƙasa kai yanzu a ce a gonar ka yi shuka ka yi sassabe ɗaure shi ma kai a dan mai ba a nan ka cashe ba ka tafi kwaya nawa ne a cikin naman naka ya bani aiki ya same ka ba sassaban ba sassukan kai a gonar ba ɗaure shi kai a dami kawai ka tafi kwaya nawa ne ya bani kai estimate ba ka sani ba ya wuce ilimin to babu kwaya wanda ta fadi daga gare ka wannan dogon dalbaton nan na tsakiyar hanyar na tsakiyar rana da shatale ta nan nan muna zo na satin da ya wuce sai aka nuna ma ce da wani abu a sama ko wanda zan yi sai ce sai aka ce mun gero ne ko da gero ko mai ba ina ji in ba faduwa ya yi magogo kuma da sanar da jikin da ka hanko shi kana kasa kawai za ka hanko shi da karan ya yi haka da zangaran ya guda ɗaya ha? Wa kai shi? Wataƙila fansu ne ya kai shi. Wataƙila ƙura ne da ake yi ta ɗaga ƙwayar ana ƙura na guguwa. Guguwar kuma sai ce da fusitin ɗan ƙasa tare da wannan ƙwayar a wajen. Allah ka nesa. Amma Allah ya kai shi wajen kuma ya tsoro da shi. A ƙarshen yin za ka girbe sai ka jira. yana na sama to hatta waɗannan Allah ya san su da wanda ya fitar da wanda ya fitar ba Allah ya san wala habbatin fi dhulumatil ard babu wata kwaya a cikin dubban ƙasa wala rabbin babu wani abin da yake danye kowane abin da ka sani mai danye ganye nawa ya fito ba shuka shi ba duk wani ganyen da ka sani wanda aka shuka da wanda ba shuka ba danye wala ya bi ko wanda yake busasshe ko wani irin abin da ya bushe illa fi kitabin gobe wace yana cikin littafi mai bayani wawan lauhin mafus shi da lauhin mafus matattaran gaibi Allah ya rubuta duk abin da zai wakana a ciki ba kuma lauhin mafus shi ne ilimin Allah an gare ne daga ilimin Allah da mashi'arsa da abin da ya so ya wakana ya ga dama shi da ya so ya tsara sai ya rubuta wani abu daga cikin ilimin nasa a ciki ilimin ubangiji ba shi da iyaka to Allah yana sani da komai Allah yana da kudura da yake masa ka duba yan uwa modern technology ma ne da yake tsinkayen abin da mutane suke yi yanzu mutum nawa ne suke subscribe a facebook nawa ne ni na taba gani amma na manta biliyan nawa ne ina ga sun wuce 3 biliyan subscribers a facebook kawai na taba gani duka a facebook instagram tiktok wane ne duk na taba ganin subscribers na manta wani ko wani suka google zaka yi amma ko wani akwai wani interaction ko wani transaction da za a yi a facebook wanda saba su bata rike ba wanda bata sani ba duk abin da aka yi wannan interaction ka duba interaction nawa ne yake faruwa a minti a second daya kullum ba ana kan facebook kowane second interactions ne millions hundreds of millions every second if not billions ma every second ana interacting har yanzu ma gashi na gana da kawo google nan ake za a ga subscribers nawa ne to in ba yanzu wanda Allah ya taimake mu kuka zo wajen karatu ba yanzu an fita mai mindin yana ta yi mai tsayo ne yana yi ko ba ka bane an kusa facebook ana ta yi to amma sabon su ta san me yake ko na wani yaro ne makin su gaba ko ha? wani ba 3.7 billion ni na san over 3 billion ne shi zan ce ya kai 3 billion dola subscribers a facebook ko 3.7 billion 3.07 billion ba billion kusan rabin duniya sun hau kan facebook ai duniya 7.7 billion kusan rabin duniya na iya cewa 45% na duniya suna kan facebook ni dai minus ni to kaga kowane lokaci tana gani in kuma ka ce terakodin za ta rekodin kuma idan suna so su yi following abin da kai na transaction za su iya ko baka amince musu rekodin ba to ina abin da yake dan tsubugi dan adam yayi ga ilimin Allah na'am duk abin da ya wakana a duniya kada ka taɓa tsammanin ya koya wa gwamnati Allah bai koya wa Allah komai a kan ilimin Allah ke wuta komai kuma Allah yana ganin abu kuma yana sane da shi ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس illa fi kitabin mubin shine lauhin mahfuz lokaci yayi nan za mu tsaya kuma sake nana ta sauran ayoyin Allah ta'ala ya kai rayuwar mu rana ce wannan ta faɗa daidai Allah ya jara mu alada wannan kuma ke kuskure mu ji Allah ya kai subhanallahi